والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أصبر شاتكس قوة رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da na turawa ne bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2026 kamar yadda suka tsara suka faɗa ba tare da hujja ko dalili ba to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a aya ta tamanin a cikin suratu yunus sai lokaci muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa jawazna bi bani isra'ila al-bahr
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين نعم كما يد مكسني منا فار بيان مسألول مني دا مسألولين أزمي نزامني مسمن da ake tattaunawa kansu mun shigo mun tattauna abubuwan da suke shigowa ta kafafe daban-daban har muka kawo abin da yake shigowa ta fuskar fatar mutum to a yau za mu tattauna akan abubuwan da wato suke da alaka kenan da al'aura guda biyu na mutum kafa wato ta fitsari da kuma wurin kashi kenan da abin da ya kama da haka duk wannan suna daga cikin abubuwan da suke shiga ta jikin ɗan adam to sai sun kace ma ya dukulu ilal jismi ina ganin abral muhbil ko mahbal ya an ce muhbil ko mahbal shine wato kamar al'auran mace tun daga inda mahaifa take har zuwa abin da yiwu waje to shi ake kira muhbil ko mahbal sai malamai sun kace to kenan idan mace ta je ba ta da lafiya sai an kai mata wanki na al'aurata shin akwai azuminta ko babu domin abu ne wanda yana iya faruwa da rana misali a shari'a tana yin bayanin abu ne kafin mi kafin abu ya faru ba sai yan abu ya faru ba a ce za a je mu dalili to zance mafi inganci dai babu wani matsala tunda bayyuwa dan an sa waɗansu abubuwa aka wanke al'auran mace a ce ruwan sun wuce daga can har sun ji cikin ciki ita mahaifa inda take wuri ne daban shi ko tumbi can wajen da suke can cikin ciki daban da haka wannan ba zai karya azumi ba mun ji wannan da kyau ko shi yasa wani zai iya kawo wannan abu na gaba sai kuma abinda malamai suke cewa ma yadkhulu ila aljismi abra fathati sharj abinda yake shita yake shiga cikin jiki ta kafar sharj nan sharj an ce sharj ba da faransanci bane musa an ce sharj da faransanci shine mi caza ko sharjar yake wannan shi ya caza amma idan muka duba duk abu guda ne da faransancin da ingilishi duk kalma guda ta suke amfani da ita sai dai wani lokacin wurin amfani da ita ya bambanta an gane ko in ka diba sharj shine ka dora ma abu nauyi idan ka dauki batiri ka sanya shi cikin wuta zaka loda mai wuta ne an gane ko shi yasa zaka ji an ce wancan akwai caji gare shi in an ka ji an ce mutum yana caji kenan yana kama mutane matsaloli duk abu guda ne sai le verbe charger sai sun ka ce to charge ina fata ana fahimta ta don haka wannan shi ne almuhimmu idan an ka yi ma mutum allura wadda wadda suke cewa ta shiriji an gane ko shi ko shiriji kalima ce ta likitanci galibi wadda ana amfani da ita da yi ma mutum wato tana nufin abin da ya shafi fasa jikin mutum ko yanka shi to idan an kai wannan mutum allura shin akwai azumin shi ko babu to sai malamai sun ka ce wannan za a koma ne zuwa ga al'ada ko ko zuwa ga illa idan allurar da aka yi mutum a cikin jikinsa ba ta ɗauke da wani sinadari na abinci an gane ko to shi kenan wannan bai karya azuminsa ba idan kuma tana ɗauke da wani sinadari na abinci to wannan zai iya karya azuminsa tun da dama ai ko da ka ci abincin shi ne abin nan gilib ba za mu ce ko ƙododi suke sarrafawa su tura shi cikin jikinka jikinka amfana da shi to ya an gyara shi gaba ɗaya an samu wani sinadarin an tura ai kenan kamar ma'ana azumin babu ta ba sani ko mun fahimta ba an gane ko to don haka dai ya kamata a yi hattara in allura ce ta magani ba za ta karya azumi ba magani zalla idan kuma allura ce tana ɗauke da sinadarai na abinci don haka wannan za ta karya azumin mutum ina fata an fahimce ni to mas'ala ta ƙarshe bari mu ƙara wata mas'ala guda shine malamai sun kawo ta a ƙarƙashin idan aka yi mace allura da maniyin mijinta wadda mas'ala mas'ala ce yadda ke zamani ne ya kawo ta an gane ko akwai za a samu wani lokaci ko mata ko miji an gane ko mata da miji ta hanyar saduwa ba za su samun haihuwa ba muna ganewa ta hanyar saduwa ba za su samun haihuwa ba sai zaman to ko dai shi mijin yake da matsala in dai maniyin shi ya fita ta hanyar al'aura shi ba zai samu haihuwa ba matsaciyo ne ko kuma mace zaman to ita ce in dai abin nan maniyi zai shiga ta kafar al'aura ta ba za ta haihu ba ana samun masu wannan matsala to yanzu sai tunani ya zo turawa suka samu wata ka'ida shin ana iya ɗaukar maniyin namiji ana ganewa ko sai a yi a samu wata allura an gane ko sai a ita ce shi ma hukda sai a saka wannan maniyin kai tsaye cikin mahaifa ko ta hanyar kafarta ta al'aurata ko kuma a'a ta hanyar ciki a zo a dubi daidai inda mahaifar take sai a soka allura sai a zuba maniyin kuma kai tsaye sai mahaifar ta aiki ilimin likitanci ya kawo wannan yanzu in mun ka duba in kana son ka san wannan kuna ganin dabbobi na turai galibin shanun turai ai ba barbara suke yi ba maniyin namiji ne ake cirewa sai a je a yi mata allura don lokacin da ake son saniya ta haihu wannan ni har ni na taba ganin shi a kasar libya wani mutum da muka je gidan shi balarabe ne yake cewa wannan ya kamata ta haihu muke zato ai babu maza yace a'a ai yanzu zuwa ne kawai akai a debo allura daga namiji dama ana jiya ana saida shi zuwa ɗaya kai ka zo a yi mata da an yi mata kuma insha Allah sai ta dauke ciki wannan shi na gan shi a garin ku ana yi to madalla kaga wa shahida shahidun eh ka san wani da ya ji labarin da bai taba gibe yanzu na hina cewa kai an gane ko to shin yanzu misali idan aka dauki maniyin namiji aka sa ma mace irin wannan aikin yanzu turawa ma matsalar da ake kawowa shine idan mahaifan mace tana da matsala kuma shi ma mijin yana da matsala to shin ya halatta a samu na'ura sai a ɗauki maniyin shi da maniyin ta a haɗa don a samu mi don a samu haihuwa yanzu waɗanda suke da matsala su ma ana musu irin wannan sai a ɗebo na mimani da miji a ɗebo mani mace tunda ita mahaifarta ba ta yi sai a sanya cikin wannan ɗan abin nan da suke yi wata ƴar kwalba mai kama da na'ura sai a haɗa shi a sarrafa in an ƙare sai a ba su ɗa mun gane wannan da kyau ci gaban likitanci ne da mutanen da ne ka faɗa ma irin wannan za su yi hauka ce an gane ko to amma ala ayyati hal shin idan aka yi wannan ya halatta mashin wai mata da miji su yi irin wannan ko bai halatta ba haɗar maniyyin namiji da mace malamai an kai musu irin waɗannan matsaloli sun ce in akwai darura kamar miji bai taɓa haihuwa ba ko ko yana da 'ya'ya amma ita matar ita ce bai da 'ya'ya da ita ita ma bata haihuwa ba kuma tana son ɗa to ba laihi tun da darura ce kuma sai a je a yi mata an gane ko in kuma wasu tafi haihuwa ba kaga matsalar ta shafe su su biyu amma a tabbatar da waɗanda maniyin shi ne da nata kuma suna da aure tsakankaninsu domin in babu aure haɗuwan maniyin bai halatta ba ko da cikin na'ura ne ko da ba cikin na'ura ba shi kuma wannan yasa malamai suka kawo wannan annura din shin tana karya azumi ko ba ta karya azumi saboda asali idan mutum sai mutum yayi jima'i da matarsa sannan maniyin sa yake zuba ya tai zuwa gami zuwa ga mahaifa to yanzu kuma na an ɗibi maniyin ne kai tsaye an ɗora shin azumi ya karye ko bai karye ba shi a dalilin da yasa malamai suka kawo wannan matsala din zance mafi inganci malamai suka ce wato dan an yi wannan ba zai karya azumin ta ba don an ɗauki allura an saka mani ya shiga ba zai abin gaba domin mi domin abinda shari'a ta hankalta ma al'itibaru bi tafsiril mar'a huwa wusulul mani ya abra zakari ilar rahimi kiran ya zamanto namiji ne ya take mace bi tariqatihi al-mu'tada ga tsari wanda an ka al'adanta namiji ya take mace har mani ya zuba amma dan an ɗebo maniyin namiji an sashi cikin wata annura an ajiye ko ta kwalba an je an yi wa mace annura wannan bai daga cikin fitar maniyi wanda shari'a ta yi magana a kansa mun gane ko yawwa sannan kuma ba a cewa wannan maniyin zai shiga ne cikin cikin ta haye mata tasiri an gane ko domin shi maniyi don ya shiga cikin ciki ba ruwa yake bai shiga cikin tumbi mahaifa tana da ta bangare a cikin cikin ciki daban sannan kuma an gane ko sannan waɗansu suka ce to me hukumci idan an ka ɗauki wannan maniyin an ka sa an gane ko bayan an samu ta maniyin ita ma sai maniyin ta ya sauka to yanzu ya za a yi sai malamai sun ka ce to in lokacin da maniyi ya fita daga jikinta ma'ana lokacin da an kai mata wannan annura ita ma maniyinta ya fita in ta ji kamar ta yi jima'i ne da mijinta an gane ko to azuminta zai iya karewa amma idan bata ji wani abu ba kawai annura an kai ta tashi ta tafi sun kace azuminta bai karye ba ina fata ana fahimta ta wannan shine abinda malamai suka yi bayani don saboda ka azuma daga mas'ala wata rana ka tashi kai maza maza ka tayi ka duba mas'ala wadda ake cewa mas'alatul talqih at-talqih in an ce talqih shine wato ma'ana a ɗauko sinadarin wani a ɗora ma wani galibi ana yi ma dabinai shi an gane ko dabino galibi sai an ɗebo horon namiji an ɗora ma mace ka ta yi ƙasashen larabawa inda suke yi za ka yi ta ganin ana wannan aikin in lokaci ya yi to wannan lokacin in an kai idan ba a yi haka nan ba sai ka ga in wanda iska ne ya ɗauko ya kai sai ka ce ba sa haihuwa sosai kuma 'ya'yan ma ba su daɗi amma idan aka ɗauko wannan horon aka azama mace wallahi da izinin Allah mu a jami'a mu da muka karatu a Libya akwai itacen dabino in lokacin yayi za a ɗebo wannan ana horon na namiji ana ɗorawa idan dabine sun kai ƴaƴa da yake ba nesa suke ba wallahi ƴaƴan har ƙasa suke zuwa to shine akwai abin da ake kira at-talqihu sinai to wannan shine talqihu sinai kaji sunan shi kuma dama qur'ani yayi bayanin talqih wa arsalna riyaha lawaqiha daga na daga lawaqihan na an ka samu at-talqihu mun ji wannan da kyau to kaji abinda malamai sun kace bari mu bar waɗannan mas'aloli haka insha Allah ta'ala kafin mas'ala ta uku ko da yake wannan mas'ala ta uku ma cikin karkashin abin da yake zuwa ta abin nan shine al-minzaru sharji wanga ai mun yi bayanin shi kadiba cikin safha ta 83 ta Ahmad Muhammad al-minzaru sharji ita ce na'ura wadda ake azawa wadda za ta za ta idza a iya soka allura in ta shiga sai ta sanya magani a can cikin ciki ko ko ta binciko waɗansu cututtuka shine minzaru sharji nayi bayanin shi al-minzar wato ismul ala ne na nazara kamar yadda miftah ismul ala ne na fataha ko ba kadan bane mun ka ce wato sharji kuma daga shiriji ne shine operation kamar fasa jikin dan adam saboda duk abin da zai soka ya shiga ciki ana iya kiran shi shiriji an gane ko wanda wani lokaci kuma suna amfani da shi wajen a hallaka mutum to don haka dai zance mafi inganci operation chirurgical wannan kuma an shiga bangaren sojoji zaga wani lokaci suna nufin a yi ma mutane ruwan babu mai a hallaka su Allah kai mu da tsari don haka dai wannan na'ura don an soka ta ta shiga cikin ciki ta je ta dibo don an ce abu ya shiga cikin ciki ai na'urar da ta je aka soka annurar ba ta je ta gano wani rashin lafiya don ta gano rashin lafiya ne ko kuma amma ba abinci bane ta saka an gane ko to don haka azumin mutum bai kari ba in an yi mishi wannan kuma mutane muna jan hankali idan wannan aikin za a yi maka shi in dai ba dole ba ne kana iya haƙuri sai mi sai an sha ruwa amma in larura ta kama sai ka je a yi maka wallahu alam to mu bar mu bar waɗannan matsaloli haka nan malam mu dawo zuwa ga tafsiri wajawazna
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين na'am kamar yadda muka faɗa a ilmul munasaba cewa wagga aya tana da alaka ne kamar yadda ibnu ashir shi tafi cewa atafi ne akan wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi misr buyuta tun daga Allah ya inda ya umurce su cewa su riki wuraren da wato ma'ana za su rinka yin sallah ma'ana na an taso daga wani mataki na rayuwa zuwa ga wani mataki to daga rinka yin sallah kuma saboda su samu tsayuwa su yi aikin su tunda an ce ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum an hana ayi addini a bayyane kenan dole sai ayi mi sai ayi a koyi kaga wannan ya kamata mu gode ma Allah mu nan waye sai hana mu mu yi addini a bayyane babu waɗansu kasashen wallahi baka isa ba sai dai da koyi Allahu akbar ya kamata mu gode ma Allah an gane ko to almuhimmu dai daga nan sai qur'ani yanke cewa jawazna bi bani isra'ila al-bahr ajiya nayi bayani kan wato e, irin wannan mas'ala ma'ana qur'ani yana iya shafe wani abu dan kafin a zo akwai abubuwa da dama da suka faru an kayar da masu sihiri an azabtar da bani isra'ila an ci da azabtar da su shekara da shekaru har annabi musa ya kai inda ya kasa hankuri ya yi addu'a ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ko ba haka ba ya yi addu'a har an ka zo an ka ce qad ujibat da'watukuma an karba ma addu'arku to amma da an ka ce an karba ma addu'arsu an gane ko wani lokaci an ka ja da annabi musa wannan addu'a shi ne mai jalal ya ce an kawo shekara arba'in kuma jiya mun kawo bayani kan mi ake nuhi da da'awatu kuma tunda mutum biyu ne kuma an ce annabi musa ya addu'a mun ka ce ko tana yiwa dai da'awa saboda annabi Musa shine jagora in an ce an karba ma addu'a ta ai magana ta riga ta kare ko ya zamanto a'a da'awatu kuma Haruna ya ce amin ko kuwa da Musa da Haruna da duk sun yi addu'a amma kira'a ta da'awatai kuma ya nuna addu'an mutum biyu ko kuma da'awat in an ce da'awata addu'o'inku to nan tana yi wa ana nufin da Musa da Haruna tun da jam'i yana farawa ne da mutum biyu ko ko addu'o'inku da ku da al'ummaku dan al'umma su ita ma ta yi addu'a shikenan ko ba ka bane tunda sun ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh suka ce mi wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin kaga ai Allah ya tsiratar da su daga fir'auna to kenan kuma ga annabi Musa shi ma yayi addu'a sai an kada an kace ujibat da'awati in mun dauke shi matsayin jami'i shin mun gane wannan da kyau ka azu muka da shubha to wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun ketarar da bani isra'ila al-bahra teku an gane ko fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa sai fir'auna ya bi su jiya mun yi bayanin al-ramma tabi'a yatba'u kawo ba haka bane da ittaba'a yattabi'u da atba'a yatbi'u wato atba'a yutbi'u mun yi bayanin wannan da haka ba sai mun sake maimaita shi ba amma nan abin da zan faɗa shine cewa ga masu har da alqur'ani irin waɗannan ayoyin guda biyu ne akwai guda a cikin suratul a'raf wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum ko ya'kufuna kira'o'i ne guda biyu kuma kowace ta inganta mun gane wannan nan ko wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun kai hattara aramma kakka zo kana cikin suratu yunusa mu ji ka cikin a'rafi ko da a'rafi mu ji ka cikin yunusa ha to fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa fir'auna ya bi su baghyan dan zalunci wa adwan da ta'addanci ma'ana mutane ne ya bautar da su ba bayi ba kuma yana son sai sun ci gaba da zama bayi kuma yanzu ba wani abu na suke so ba su gudu su tafi su samu yancinsu kuma ya ƙi yadda yana son sai ya kashe su ya yanka 'ya'yansu maza ya bar mata sun ci gaba da bauta ya kwace dukiyarsu ya hana su ibada ya hana su tauhidi kuma yanzu za su gudu su tsira kuma ya ce bai yadda ba haka na turawa suka yi muna an zaka an karkashe na kashewa kasashenmu da sunan colonization shi colonization rayawa take nufi to a zaka hallaka mutane shi ne rayawa an kashe na kashewa an ɗauke majiya ƙarfi shi yasa in ka duba cikin tarihi mutanen wajen yankin ghana an gane ko sun fi yawa a ƙasar america kun sa abin da yasa ko cikin bakake turawa da sun kai mulkin mallaka a duniya sai suka ga in an ɗauki sauran al'ummomi a hanya suke mutuwa ba su da jimirin wahala shi yasa bakake suka fi yawa cikin waɗanda america ta bautar domin mi sauran kasashen da an kama mulkin mallaka kahin akai sun mutu da an ɗauko su sai ga jikin bai da ƙarfi amma ɗan afirka fata shi tana ɗaukar shasa suka fi yawa a tarihance sannan abu na biyu me yasa kuma ko cikin 'yan afirka na gane sun kai yawa da irin yankunan gane kenan da irin su a abin nan kusa abin da yasa saboda yankunan afirka babu inda za ka samu mutum guda mai kamar mutum biyar sai irin waɗannan yankuna gabza gabza shi ko bature irin su yake so ya kai su can sun kai ta aiki amma gashi kuma yanzu sun haifi 'ya'ya har sun sun zamanto wani yanki cikin al'umma shi yasa mugu ya zalunce ka kuma bai son ya tsaye da zalunci shi yasa kuke ganin azzalumai wani lokaci idan jama'a suka gaji da su sai an yi fito na fito ka zalunci mutum ka yi mai iya abin da za ka yi mai karshen ta ya barka da Allah ya ce to yanzu bar ni haka in je in nemi na wasu ya ce a bai yarda ba sai dai ka ci gaba da bauta to wannan ke sa mutane son mutuwa saboda dan adam idan ka kashe bango to sai ayi tunani sai ayi tunanin mutuwa sannan kai da ka tara dukiya ka zalunci mutane kai ka tsoron mutuwa shi in kaga mutum na tsoron asara to bai kuɗi na talaka na tsoron asara ina san bai ku talaka na tsoron asara to shi yasa wai za a kawo mu kasashen mu hari muna addu'a muna cewa Allah ya kare ana cewa wai malamai ba su kyauta ba malaman da ba su da kamfani ba su da kuɗi cikin banki ƙarshen ta wani malamin ma hatta da ranar da ya addu'an nan ko abincin gidan shi bai da kai ko ga ka da kamfani kake cewa wai malaman nan ba gaskiya suke so ba kai kai na kamata ka ji tsoron a kawo hari a bata dukiyarka in ba da wauta ba da sakarci da rashin sanin ciwon kai amin Allah ya kyauta to fa atba'ahum fir'aun fir'aun yabbisu wa junuduhu da jama'ar sarun dunas kenan ta yaki baghyan dan zalunci wa adwan da kuma miƙe ta da iyaka don mun yi bayanin wannan suratul a'raf ta fassala wannan fa arsala fir'aun fil madain hashirin inna haula ila shirzumatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha bani isra'il fa atba'uhum mushriqin kaga nan Allah ya ce fa atba'ahum fir'aun amma Allah bai faɗi ba da sahiyan bisu ko da daddare ko wani lokaci amma suratul shu'ara ita ce fa atba'uhum mushriqin an gane ko sannan wato bagayen wa'adwa hatta idza adrakahu al-gharq kaga nan sai an ka koma maganar fir'auna amma can da an ka ce fa atba'uhum mushrikina shin sun ga juna ko su ga juna ba tabbat sun ga juna Allah ya ce falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun mi ya faru kuma qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa auhayna ila musa mun hadi sirrin fa'un anan da wawun can da ya gabata wa auhaina ila Musa ko fa auhaina ila Musa an idrib bi asaka al-bahr annabi Musa bugi teku fan falaka sai ya tsage gida biyu ko ya rabu gida biyu wato dibo alaramma falaka shay'a shine ya tsaga shi qul a'udhu bi rabbil falaq shi yasa an kasanya masahiya falaq li annaha tashuqqu zalamal layli wasu malamai sun ce duk abu ana kiran shi falak duk abin da ya fito daga wani abu to suna ne falak muna garewa to fi'ili na larabci alaran ma rike rike da kyau zan baka ga ka'ida tasarrufo ta kuma tana da amfani duk fi'ili da kaga yana ta'addi a larabci da harfi uku da kaga an samai nunun da alifun ya komawa ta lazimi ya komo ya zama ne dibo falaka shay'a ya tsaga shi inna allaha faliqul habbi wan nawa in falaka abin ya tsage da kanshi dafa'a alarma menene dafa'a to in dafa'a ya zabura da kanshi muna fahimta ta to haka ka'idar larabci take rike da kaga alifun da nunun mai doshi lazimi kai kace kuma ilmu sarfu bai da amfani fan falaka dutsi ya tsage wato teku ta tsage fa kana kullu firqin ka qawdil azim sai zaman to kowane kamar dutsi ne mai girma Allah ce wa azlafna thumma al-akharina sai mun ka kusanto thumma a can ba thumma na ba kai mai karatun qur'ani in tabe akwai thumma akwai thumma mutsa'in samma amin da yawan wasu ga ce mutsa'un summa amin ai mutane wallahi in baka tai wajen malamai kai karatu ba ballar da zakai ba musulunci ba ka danta ba don idonka ba su gani ba idonka ba su ganin bambanci tsakanin samma da summa wa azlafna samma al'akari Allah ce mun ka kusanto samma a can al'akari na waɗancan sufiyar auna kenan sai Allah ce wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in sai mun ka tseratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya to kaga hanyar da annabi Musa a yayyanka musu fadrib lahum tariqan fil bahri an gane ko cikin baha sai Allah ce yabasan kuma wai kakkasa tsammanin dan teku ta yanke shi kenan ka san dai ba teku ba ko ruwan gulbi an ka ce maka gulbi ya janye kai tsaye ya kamata ka sa tunanin akwai mi akwai laka ko ko cabo ko ko damshi damshi to Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan dan kan ba a sa tsammanin za a samu hanya kafa ta darji ka san dan adam akwai tsoro to fir'auna ran nan ya hito na gaba daya ba dama ya saba kashi jinjirai kan baka ce zai ji tausayin jinjirai da ya zo yanzu gaba daya na manyan ma da ya bari ba tausayin su nayi ba suna mai bauta ne kuma suna aihuwa ƴaƴa yana sa su bauta yana kuma aurar da su ga mutanen shi sannan ƴaƴa maza yana kashewa su ma ba kaunar su yake yi ba kuma suna mai aiki to kaga sun ce su gudu kuma gudun nan kuma sun tafi har abada sannan kuma yana ganin sun ari kayan su na kawa na zinari kaga za su dan gudu da wata dukiya kaga fir'auna ce kaki da an zo ka a tsaya wani abu bsbs Allah rama ka san bsbs ba sani ba sabu Allah ya kyauta Allah ya ce to hatta idza adrakahu al-gharq har sai lokacin da nutsewa ta cimma fir'auna qala amantu sai fir'auna ce nayi imani a a babban magana yace amantu inji fir'auna yace yayi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il cewa babu abin bauta da gaskiya sai wanda bani isra'ila suka yi imani da shi kaga bayin shi waɗanda yace bayi ne yau yana son ya komo daidai da waɗanda yace bayi ne an gane ko amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il malaman tafsiri da suke bayani suke cewa wato akwai qira'at daban-daban a wannan wurin an gane ko shine cewa amantu annahu la ilaha ko amantu innahu la ilaha da imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf sun karanta qala amantu innahu ka rike da kyau su ko sauran sun karanta qala amantu annahu to sai malamai sun kace kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun yace in ka dauke amantu innahu wadansu malamai sun kace inna isti'nafun wa ikhbar qala amantu fir'auna yace na yayi imani an gane ko to innahu la ilaha illa alladhi kama ana bada labarin abin da yayi imani da shi ne babul isti'nafi kenan wadansu malamai sun kace a'a ala idmaril qawli hakinan qala fir'au qala amantu ko hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu kenan fa qala innahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il abu na uku su malamai sun kace a'a in kace innahu badalina na matsayin amantu domin inna tufidu al-istinaf to amantu jumla ce fi'iliya innahu la ilaha jumla ce ismiya amma da yake ma'anar su daya da amantu da la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila duk abu guda ne to jumla tana matsayin badalinta kaje da malaman nahwu sun kace ban sani ko mun fahimta ba waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce da yace amantu annahu la ilaha illa huwa anna amantu dammana ma'anar qawl domin shi amantu ai sai an yi magana tunda zaka ce amantu to tunda ya dauki ma'ana qaul to ya halatta a ce qala amantu innahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimina kenan ba a bukatar sai an yi mi sai an maimaita ma'ana innahu dinnan qala ta amantu ta yi aiki cikinta domin da qala da amantu duka suna iya tafiya akan ma'ana guda domin za a ce ya ce nayi imani ban sani ko mun fahimta ba ita ko qira'a qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il mai ad-durrul masuni yace wadansu malamai sun ce annaha fi mahalli nasbin al maf'ul bihi kenan amantu annahu aslin shi amantu wato at-tauhida ma'ana amantu tauhid al-ilah nayi imani da kadaita Allah kenan matsayin anna domin ita anna tana iya zamantowa ta zamanto tana da alaka da fi'ili a maida ta masdarul munsabik ban sani ko mun fahimta ba saddaktu yace kenan asalin fi'ilin amantu saddaktu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il waɗansu malamai sun kace a'a ita amantu nasba ne an kai mata amma asalinta jarra ne qala amantu li annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wasu kuma sun ce fi mahallin jarri qala amantu bi annahu tunda ba'un din nan ba a kawo ta ba to ba'un din zaka kaddara sai ka ce amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il to kaje dai maganganun da malamai sun ka kawo qala amantu fir'auna ce yayi imani annahu ko innahu duk bayani ya gabata an gane ko cewa la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta sai wanda bani isra'ila suka yi imani da shi fir'auna ya ce wa ana minal muslimin shi yana daga cikin musulmai kaga duk hanyar da zai bi ya nuna shi musulmi ne to ya faɗi wannan malami Allah ya ce al'ana
الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين
na'am al'ana asalin shi al'ana suna ne mun taɓa bayani cikin adawat allati yahtaju ilaiha al-mufassir in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo al'ana da ka'idodinta da ma'anodinta haka ne ko ba haka ba to sai an ka gama ta da tambaya al'ana daban sai kuma a yi tambaya a ce a al'ana mun gane ko to sai an kaga da waccan alif da wagga sai an kaɗa sun ka ce al'ana tambaya ce ake yi yanzu ko ba haka nan bane ibnu ashur yace da an ka ce al'ana yace maqulun liqawli hadfin wato abin nan lidilalati almaqami alayhi taqdiruhu qala Allah an gane ko wa huwa jawabun liqawlihi amantu kenan asalin wagga magana al'ana za a kira ta maqulun liqawlin mahdhuf liqawli hudifa ma'ana asilinta akwai maganar da an ka shahi ya ce li dalalatil maqami alaihi domin maqam yana nuna shi al'ana ai ba maganar fir'auna ta ba ko maganar bane waye ce al'ana Allah ko fir'auna Allah ne da cewa al'ana to shi ce sai ka kaddara shi kenan jawabi ne wanda Allah subhanahu wataala ya qala Allah wa huwa jawabun li qawli fir'auna kenan qala Allah al'ana wa qad asaita na fata an fahimce ni to kaji alaka wannan aya da ayar da ta gabata ban sani ko mun fahimta ba don saboda bayanin ya hito a fili amma a nan kana iya cewa ko Allah ya faɗa ko kuma ba Allah ya faɗa ba mala'iki ne ya faɗa ban sani ko mun fahimta ba to idan mala'iki ya faɗa da izinin wa ya faɗa da izinin Allah shi kenan sai magana ta koma ta Allah ce eh ka san akwai tsaurin ka yace a a kai yalla mala'iki na ba Allah na hudi da ta ba to ai ko mala'iki yayi magana ba bai da izinin yayi magana sai da ma sai da sai da izinin Allah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya kamata mu fahimci wannan bari mu dauko jalalaini shi ko mu ga abin da ya faɗa yace al'ana an gane ko wa qad asaita yace al'ana tu'minu yanzu zaka yi imani ko ba haka ba shi yasa ba haushe yana da wani karin magana yace bari ba shegiya ta ba da ubanta in ka ji ana ce ma bari bari wallahi hattara masoyinka shi na zai ganin za ka aikata abin da bai da kyau cima wani bari an gane ko masoyinka amma lokacin da shaidan ya zuga ka za ka aikata abin da bai da kyau in ana ma wa'azi sai ka je kamar mi kamar an rena ka sai ka je ka aikata abin da sai ka mutu watakila kana na dama kan shi shi yasa in zuciya ta ruhi ana ce ma wane bari ka rinka kallon da suke ce ma bari bari ba shigiya ta bada ubanta zaka kuma yin nadama duk wa'azin da an kai ma fir'auna duk wa'azin da an kai ma fir'auna duk ayoyin da an ka ja fir'auna kiyawayi Allah ce wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha duk ayat da kuma Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ayoyi daban-daban daban-daban an yi ma fir'auna aji ya kiya sai yanzu kuma gashi tacin mai al'ada to kai hattara in ana ce ma wane bari bari ka kiya sai da ta bace kace zaka tuba ba a yarda eh ba a yarda ka san ko da adam suna da irin wannan Allah ma bai yarda da wannan maballe balantana mutane a an ce ma wane bari ka kiya dan da yawan mutane in za su zalunci kace su bari ba su bari in sun ka aikata kuma sun yi kowa son a yahe musu to ai gaya ma kullum mutane zamani na suke suna jiran ka aikata banna a yahe ma ai ya kamata a dandana ma domin al khata'u alladhi yatakarraru laysa bi khata'in wa inma huwa qarar abin da yake faruwa a ce kuskure na so ɗai so bi so uku ba kuskure ba ne decision ce abin da kai ne aikatawa ne shi yasa akwai mutanen da in ba an ɗanɗana musu azaba ba ba sa bari ba haushe yana da karin magana ya ce mi wanza me ba ka so ga jikinka ka san wanza mai na isa aska ya yanka jikin wani amma wai shi bai so ga jiki ne to haka mutanen duniya suke in ka san zalunci bai da kyau dan me zaka aikatawa kuma ka dawo ka ce a yafi maka yau ka zamana baka yi zaluncin ba mana amma sai ka kwashi abin mutane ko ka zalunce su kuma ka kare kuma ka dawo ka ce a yafi ma kuma a yafi ma kuma ka dawo kuma jibi ka dawo to ai ko Allah bai yarda da wannan amma an yi ta ba mu kissoshi waɗanda suke abin nan game da fir'auna na isra'iliyat za mu zo zuwa gaba mu gani wa qad asaita tabbat ka saba jiya mun ce wa qad asaita an shahi maf'ulun bihi in ka gada maka ce wa qad asaita Allah don fir'auna ya saba mawa ya saba ma Allah ko ko in ka gada maka ce mi wa qad asaita rasula ka saba ma manzon ka domin wanda ya saba ma manzon shi ya saba ma Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول كذا الله بيتي فعصى فرعون الله با da haka da ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka saba ma Allah Qur'ani ma haka yake zuwa da su kai tsaye wani lokaci kaga yace yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu sai ce mi an yurduhu bai ce an yurduhu ma ba domin yarda Allah da yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare take ba shi yiwa ka ce Allah ya yarda da kai kuma manzo bai yarda da kai ba kuma bai yiwa manzo ya yarda kai Allah bai yarda da kai ba don duk gudana يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول سيتمي إذا دعاكم لما يحييكم ميسا بيتي إذا دعواكم با kuma ya ce istajibu lillahi walin rasuli saboda kiran Allah shine kiran manzo kiran manzo shine kiran Allah shi yasa dan qur'ani yuna hadda qur'anin baka fahimta da kyau ba Allah ya ganar da mu to wa qad asaita kenan ka ce wa qad asaita Allah ko ko wa qad asaita rasula ko wa qad asaita Allah wa rasula qablu can gabani kenan qablu nan kai hattara shi qablu idan an ka shafe abin da an tare da shi sai a yi mishi domba ba sani ko mun fahimta ba lillahi al'amru min qablu wa min ba'du amma idan an kai masa idafa to wasali ake masa sai zama to ba abin nan ba amma idan habba ai masa idafa ba to sai ya koma mabniyun ina fata mun fahimce ni wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin mabannata ya kasance daga cikin mabannata sai mai jalalin ya ce bi dalalika fir'auna ya bace kenan yayi banna da bacewarsa domin wanda ya bace ai mabandaci ne sannan kuma wa idlalika kuma ka batar da mutane anil imani daga imani kaga fir'auna babban lahi gare shi shi yasa Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar an gane ko shi yasa wallahi duk girman da za a baka dan kana mallami dan kana wani abu wallahi in ka gaban naka kauce mata babu abin da adda daɗi irin abadan adam girma amma wallahi an ka baka girma ƙarshe wani lokaci shine sanadiyar halakakka shi yasa da yawan mutane yanzu bari ma batun abin da ya shafi duniya ko siyasar duniya ko neman matsayi na sarauta na duniya ko kuɗi ko harkoki na duniya ko siyasa addini ma sai ka ga malami wajen kare girman shi ya kuma yana ruguza addini hatsari ne yoshe Allah ga baka Qur'ani kuma a ce wani zai baka girma wani girma zai baka wanda wanda Allah ya baka waɗanda kaka cewa za su baka girma hawa kai kana da izu 60 misali cikin kai shi wanda an ka ce zai baka girma shi kuma bai da izu 30 ga kai to ya za shi baka girma a amma aje ne 30 a ran ba ka gani to shi yasa in har malami bai gode mana kaddarta yau a ce maka ga wani mutum shine wanda fi kowa kuɗi a duniya ko a ce maka bill gates ko kuma wane ne da ake kawo elon musk suke cewa ko shine le plus riche du monde an gane ko to elon musk kahiri ne bai sallah to kai baka ma haddace qur'ani ba kana musulmi da kai da elon musk wahi arziki yo shi shi elon musk ha in ya mutu akan kafirci ina da shi to kai kuma a ce kafi kowa talauci a duniya kana musulmi in ka mutu ina zaka je wa ya fi arziki ka ji Allah ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya ai imani shine karshe to balantana kuma kana musulmi kuma Allah yi ka hafizin alqur'ani masanin alqur'ani kuma ka koma kana neman wani girma ni ba san girman da kake nema ba kuma ban san gidan da zaka samu shi ba tun da kai da Allah ba alkur'ani har kana tunanin akwai wani wanda an kai ma ni'imar da tafi zaka ai ka ci amanin wannan ni'ima shi yasa shedan yana wasa da hankalin mutane kuma daga cikin su akwai almajirai shi yasa zaka ga wani malami in zai ba wani ministar hannu ko mai kuɗi ko wani basaraki sai kaga hannu na makarkata haka la haula wala quwwata illa billah kana dauke da izu 60 hannunka na makarkata zaka ba da adam hannu haba izu 60 za ka ba mutum hannu hannun ka shi makarkata saboda kuɗi ko an ce yana da wani matsayin duniya kai yanzu izu 60 din da Allah ya baka kana sallah baka baka ji girman Allah ba amma za ka ba wani mutum hannu hannunka da makarkata hakan ga ina mallamta babu mallamta ai kai da adda qur'ani ko shedan ya shito kunka gaba da gaba shi na zai gudu shedan dai dan qur'ani Allah ya baka amma saboda haka zaka ga waɗansu sun ɗauki ma mallamtan na duk mallaman nan kaza malamai sun yi kaza malamai sun yi kaza saboda shi tunanin shi da ƴan ciwaciwa na ilimi sun yawa a zamanin nan basu ma yi karatun ba ba malamai bane amma sun je suna mu'amala da waɗansu da sunan mallamta sai suka ɓata ma malamai suna yana da wahala malamin da ya karatu kare shi irin waɗannan harkoki na ciwaciwa mi ana batun a karantar da al'umma kana batun ciwaciwa ana batun a samu lahira kana batun na a dan haɗa 'yan kuɗi a yi ciwaciwa a ɗan sai ya shadda a yawo bahaushe ce ana batun ruwa sun ci makaɗi kana batun ganga ta jiƙi Allah ya kyauta Allah ya shirya da mu amin amin to malam mu je aya ta gafal yawmun najjika bi badanik فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma fir'auna al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai Allah ce fal yawma nunajjika ابن عاشور يتي الفاء التي في قوله فاليوم فاء الفصيحة rike da kyau fa'un ce ta fasaha ba yana nufin in ba a kawo ta babu fasaha ba ba haka ake nufi ba asalin al-ifsahu shine al-izhar wa zuhur tana nufin abin da ya fito a fili amma ana nufin tana bayyana wani abu yace tufsihu an shartin muqaddar tana bayyana wato sharadi wanda za a kaddara fil kalami a cikin magana ya dullu alaihi siyaq siyaqi yake nuna shi wal ma'ana fa in rumta bi imanika in rumta daga rama yarum ay qasada shi yasa ake cewa kullu shay'in ala ma yuram dan haka fa in rumta bi imanika in ka nufata da imaninka ko ko kana nufi da imaninka ba da fawati waqtihi bayan kuma lokacin imanin ya kuuce ba za ka iya samun damar yin imani ba an gane ko an unajjiya ka min al-gharq in tseratar da kai daga nutsewa shine kake so to fal yawma nunajjika bi badanika za mu tseratar da kai da jikinka ma'ana fir'auna ya nemi tsira ko bai nemi tsira ba sai Allah ce to za mu tseratar da jikinka amma dai zancen imani ba mu yarda da shi ba ibnu ashur ya ce kai wagga magana in an dauke ta a tsarin larabawa ita ta ake ce ma wal kalamu jarin majirat tahakkum ya ce shine nan ana nufin mato shine irin tahakkum an ce tahakkum shine kamar izgili ma'ana mutum ne yake son wani abu to sai ka tahi sai ka mai magana da abin wani abu amma ba wanda yake so ba ko ba kanan bane fir'auna ya ce yana son tsira jikin yake son ya tsira koko gaba daya ai kaga gaba daya fir'auna yake son ya tsira to amma mi sai an ka ce za a tseratar da jikin shi ba ai tseratar da jikin shi tunda ba shi da mai imani ba ai shikenan ba ai komi ba ko ba kanan bane akwai irin wannan mutane suna da wayo sai su yi maka dubara ana ramma ana ba da kisan wani suriki ana ramma ka san suriki da hausa eh suriki wanda mutum ya baka wanda ya bada diya suna ne suriki wanda an ka ba diya kuma suriki ko ba karan bane sai dai a ce to suriki mai diya ko suriki wanda ya aura mushtarak ne amma a ilmin hausa to sai suka je farauta da aka je farauta ka san suriki da suriki akwai kumya a gane ko tunda mu zan da ya baka ya a matsayin uba yake gare ka amma in ya rike matsayin shi ko ba haka nan bane yanzu sai ka ji wani ya ce sarakunan nan na zamanin nan ya kaji ya ce sarakunan nan ha ba su da kyau wani ma har zagi sai ka je yayi saboda sun lalata kansu sun koma makwadaita ko sun koma yan fada ko sun nuna ma yarsu su ita sun ka sani kai ba su san ka ba daga lokacin da kabba mutum ya kuma ta yi rashin mutumci kama ka goye bayan ta ka nuna mai kai ba kai ka aihe shi ba ya kare da kai wallahi ko bai ce ma komi ba diyakka ko ita adda gaskiya in kana son aure ya jima nuna mata gaban miji ba ta da gaskiya sai in ya daga sai ka kire shi kai mai nasiha amma su matan zamani wa wata mace da ta san musamman jikinta na da kyau iyata ta yi tashi da zakkuwa ta ce mi ta ce sun yi fitina da mijinta ta ce ta wata wata wata zamna ba ke ba ko ni da ban yi kyawun ki ba ubanki shi an na sha daya sarakunan zamani kenan in an bude ma babin su ba kyau ya za a yi mutum yana aure da yar kamar makon ka tausaya mai shi samu damar ɗaukar nauyinta ka karya jarin duk a faɗi sarakun nan zamani galibi suke karya waɗanda suke ba yaya na fata mu ci kahin ka aura ma wani lokaci sai ka ci bashi to yaushe zaka auren ta kuma a samu zaman lahiya kuma su zo su yi mata annura su ce kakke haihu sai an ga da abin ya kasance Allah ramma haka ake cewa ai mata annura ko a bata magani ta sha a ce bari hakke gani yadda abin ya kasance in dai baki dauki ba mun ka gaba abin ba kyau sai mu yi pat Allah ya kyauta to dan haka Allah ramma bari in ba da kissa sai mu wuce dama kissa surki ta kawo mu da surki da surki an kaje wajen harauta da aka je wajen harauta shikenan sai an ka kamo zomu an ka farauto zomu bari in ce an ka farauto zomo aka farauto zabo to da zomo da zabo wanne da fi ai naman zabo ya naman zomo daɗi ko to ana ta yi ana ta yi tun da cikin daji na sai an ka kawo bakin gari don bakin gari kuma za a rabuwa to in za a rabuwa kuma zai yi kowa zai yi gidan shi shi surukin uba mai ya zai yi gidan shi shi ko wancan mi shi ba zai yi gidan shi ko ba kanan bane to yanzu nan za a rabuwa kuma ana rike da zabo ana rike da zomo shi kuma suriki mai ɗaya shi ke son zabo ko ba haka ba sai ce mai yaro to dibo in zomo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo in kuma zabo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo ta canza ai magana guda ta kamar yadda sha'ir na ce ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u to shi na shi fir'auna yana son ya tsira an tseratar da jikin shi amma ba a bashi damar imani ba kaga da jikin shi ya tsira da kashikin shi ya tsira ai ba ai komai ba kenan matacce ya kare a wuya ko ba ka da bane abu duk dai ne kenan makahi sun yi dare kaga ba su iya gane abin da ake ciki Allah dai ya kyauta to bari mu dauko jalale ne mu ga abin da ya ce eh ka san sai ka waye mata hiya fal yawma to kaji ibnu ashur yace sharadi na in kana son ka yi imani za mu tseratar da kai za mu tseratar da jikinka amma fir'auna ya son yin imani ne shi yasa ce alfa'u fa'ul fasiha wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da ya kawo kana duba littattafai na ilmul munasabat kana jin muna fadar su da sauransu dan saboda kaga abin da malamai sun kace fal yawma a yau nunajjika bi badanika mu dauki jalalaini yace bi khurujika ko yace mi nukhrijuka min al bahri za mu fitar da kai daga teku bi badanika yace jasadika jikinka alladhi la ruha fihi wanda babu rai a cikinsa kaga don an tseratar da jikin ai ba ai komi kenan to me yasa Allah ya tseratar da jikin Fir'auna sai Allah ce litakuna liman khalfaka mai jalal ya ce ba'daka aya aya ai ibratan ka zamanto abin lura fa arifu sai su san ko ubudiyataka kai bawa ne ba Allah bane la yaqdimu ala mithli wa la yaqdimu ala mithli fi'lika kuma kawwani yace zai yi irin aikin ka dan wanda duk yayi irin naka to kuma sakamakon zai zamanto irin wa an ibn abbas yace an ruwaito daga ibn abbas anna ba'd bani isra'ila sashan bani isra'ila ko shakau fi mautihi shakku fi mautihi sun yi shakka daga cikin mutuwar fir'auna wasu ka ce kai fir'auna bai mutu ba kun san in mai mulki ya gana ma mutane azaba ko mutum ya gana ma mutane azaba to ko ya mutu cewa aka bai mutu ba ko ba gane ba yadda aka tsoron fir'auna ina fata an fahimce ni da yadda da mulkin da yake akwai mutanen da in an kace musu jandarma shi na mutuwa wallahi ba su yarda su aza suka jandarma ba mutun na ba saboda irin azabar da jandarma shi ka ba mutane da a ko ba ka san da wannan ba ai yanzu na abubuwa sun kai sauki da irin zamanin da kafin turawa shi zo in an ce maka sarki yana mutuwa baka yarda ko a ce maka dogari yana mutuwa ce kai dogari bai mutuwa da dan tauri saboda irin wato wani matsayi ake ba su shi yasa ku ganin da khurafat sun yawa sai a ce maka ai mallami bai mutuwa ya kuma wani gari na wani mallami ai dan nan da nan na kun kasa cikin kasa ai ya bayyana wata kasa yana can saboda mutane suna da i'tiqadi na taqdis in ka jima kana cin karenka babu babanka har abinda baka yi ba sai an ce kai to shi yasa waɗansu suna iya shakka a ce fir'auna mutu kai fir'auna ga mutuwa fir'auna bai mutuwa wanda ya kaza ya kaza ya kaza kai ku yi ta kanku bai mutu ba ina fata an fice ni to sai an ka hiddo jikin shi Allah ya ce to fa akhraja lahum sai Allah ya fitar musu da jikin shi ko ya ce mi yarauhu suna ganin shi kenan da an gagawa an san da dai Allah bai mutuwa ina fatan an fahimce ni wa inna kathiran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane in ji mai jalalain yace ahlu makkata mutanen makka an gane ko to ai mutanen makka ba su kudina ba mutanen makka ba su kudina a mutane ba ko ba ka bane to nan saboda mutanen makka su ne qur'anin ya fara sauka da su ne ake magana shi yasa nan an ka ce ahlu makkata kenan al maqsudu bi hadha al khitab ibtida'an ahlu makka thumma yantaqilu ila ghayrihim Dakka ce mai kai wai jalali ne bai da ilimi wai ya ce ahlu makkata a ce minan nasu ka ce ahlu makkata wai bai da ilimi kai ka sabin da kakai Allah ya kyauta to inda kathiran minan nas da yawa daga cikin mutane an ayace ai ahlu makkata mutanen makka an ayatina game da ayoyinmu sai ce mi la ghafiluna rabkananu ne yace la ya'tabiruna ba sa la ya'tabiruna biha ba sa daukar izina game da ayoyinmu sai kaga Allah na bayyana ayoyi daban-daban dan adam kwana biyu sai shi manci na fata an fince ni wani kuma bai mance ba eh an ce zina haramun ce kuma an ce akwai wutar jahannama amma da ya ga mace mai kyau sai ce kai har ka ga waccan hurul ini ho sai ne fasira eh abokina sai ne fasir ga haka dai ka ji wai sai ne fasir shi yasa da yawan mutane sun san haram haramta amma saboda dadinta wani lokaci eh saboda wato dan adam akwai lokacin da ya gane abin bai da kyau amma kuma sai shi na ganin in bai yi ba kaza kaza shawa sai ta rinjaye shi shi yasa da arabi ke fada cikin matsaloli to wannan shine abin da wato mai jalale ne ya kawo mu komo matsalolin da ke karkashin aya mu gani ko da muna iya samun mu samu abin da mun ka samu fal yawma a yau nunajjika bi badanika ko ba haka ba in ka diba cikin littattafai na ilmul qira'at akwai qira'o'i daban-daban karkashin wannan aya don haka kakka jo ta kira'a baka santa ba ka ce babu ta ka tambayi malaman kira'at in sun baka labari fal yauma a yau ko nunajjika ita ce wato kira'a ta jamhur sannan kuma imamu yakubu ya karanta fal yauma nunjika bi badanika an gane ko to menene bambanci tsakankanin su nunajjika da nunjika in an ce nunjika fi'ili ne ruba'i an ja yunji in ja an shi ko an ka ce nunajjika daga najja yunajji tanjiyatan mun ji wannan da kyau kaji qira'atu sun bayyana kuma sarfu ya shigo to shin wai akwai bambanci kuma wai asalin kalma ta tanjiya ma daga ina ta samu asali ibn jarir tabari a cikin tafsirin sai ke cewa kalima ta nunajjika dununjika asalin kalimar daga annajwatu ne annajwatu kuma ba annajwa ba intabe akwai annajwa mai alif ta ganawa akwai annajwatu to wagga annajwatu shine almakanul murtafi wuri wanda yake mai dan tudu da annajdu wa hadainahu najdaini annajdu asalin shi tudu yake nufi ita ma annajwatu tudu take nufi to nunajjika kina an kai istimali za mu ɗaukaka kamar a ce mun ɗaukakar da jikinka ne shin mun ji wannan da ke ko ba mu ji ba to kaji bambanci tsakanin nunjika da nunajjika to kuma sai malamai sun ka ce a nan da an ka ce bi badanika ko ba ka nan bane albadanu shine mi jiki shin malam abdullahi an ce an tseratar da mutum bi badanika yo ai bai da wani abin nan sun ka ce bai da wani amfani a yo an tseratar da kai bi badanika to dama in babu jikin bi za a tseratar ana iya tseratar da mutum ba da jiki ba sun ka ce kalimar ba ta da mi wanda daga karatun balaga sai ce to kaji yanzu kafiri in ya samu wannan sai ce ka cikin qur'ani akwai hashu an gane ko sai an ka ce to nan bi badanika wadansu sun ka ce litta akidita kamar yadda an ka ce fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba to da bi za ka rubutu ko ba ka nan bane وما من دابة في الأرض ولا طائر تانك تمي يط... أه... بجناحيه أه... سنسونا هنا لما نففك با سنك تتوبي بدنك تأكيدي دا an gane ko amma waɗansu malamai suka ce a'a fal yawma nuna jika bi badanika sun ka ce ibnu jarir tabari yace abin nuhi mayitan za mu tseratar da jikinka mayitan a mace labi ruhin kenan ba tare da rai ba ake nufi shi yasa kenan sai da mutu ba ta akidi bane mun gane wannan shi yasa zaka ga ibnu jarir at-tabari in kana son ka amfana da tafsirin sa sai ka cire duk inda kawo fa in qala qa'il fa in qala qa'il duk inda akwai shubha sai ka ji ya ce fa in qala qa'il ko fa in qala lana qa'il shubhohin duk sai ka ciccirke su gaba ɗaya kai dirasa kansu kuma in kana son ka samu inda an kai sabani sai ka ji ya ce ikhtalafa ahlut ta'wili ikhtalafa al-qurra'u sai ka cicciro su gaba ɗaya kuma sai ka samu inda ya ce wakila ba inda ya ce an ce kila ba wakila wakila duka maganganu da yake kawowa daban daban daban daban yadda zaka amfanuwa da littafin dan saboda atharikin da yake kawowa masu yawa ne idan baka sai da ake amfani da littafin ba za ka yi amfanuwa da shi ba mun ji wannan ko to fal yawma Allah ya ce ma fir'auna a yau nunajjika ko nunjika za mu tseratar da kai ko bi badanika da jikinka to anan idan mun ka duba bi badanika ita ce ƙira'a wadda take eh, abin nan Eh, ita ce ƙira'a ta jamhur fal yau nuna jika bi badanika litakuna liman khalfaka aya don ka kasance aya daga wanda yake abin nan Eh, ga wa- ga wanda sun kasance bayanka amma waɗansu sun ka ce nunajjika bi badanika sun ka ce minan najati bi ma'ana nub'iduka mimma waqa'a fihi qaumuka min qa'ril bahri sun ka ce minan najati za mu tseratar da kai daga abin da sauran mutanen ka sun ka shiga cikin shi saboda su sauran mutanen da sun ka nutse Allah bai yi ba bai fitar da su ba inji mai ad-durrul masun an gane ko yace aw minal ilqa'i ala najwa waɗansu malamai sun ka ce nunajjika abinda ake nuhi za a jehar da kai akan najwa shine rabwatun murtafi'a yace au minan najati waɗansu malamai sun ce minan najati wa huwa tarku shine at-tarku ai minan najai wa huwa al-alama kenan ma'ana a yau za mu sanya maka alama litakuna liman khalfaka aya duk dai malamai sun yi wannan to kaga in ka dauki an ce za a tseratar da jikin fir'auna daga teku ma'ana kasan teku an yi haka in an ce a'a za a ɗaukar da shi a ɗo- a ɗora shi akan saman mi saman tudu kuma jikin shi an ɗauko shi saman tudu domin teku can cikin ruwa ne nan ko an kawo shi saman ƙasa shi yasa malaman zaure ba sai ka sun ce albaharu teku ko ruwa albarru sai su ce tudu dabbar da ke rayuwa cikin ruwa wadda ke rayuwa saman saman ƙasa sai su ce batudi ma'ana dabbar da ba ta shiga cikin ruwa to shine dai waɗansu malamai sun ce abin da ke nuna jika ai za mu barka minan naja'i kenan za mu wato eh, eh, eh, au au minan najati wa huwa tarku waɗansu malamai suka ce kenan fal yau manu na jika bi badani ka za mu barka da jikin ka ma'ana jikin ba za mu bar shi ya lalace ba waɗansu ka ce a'a minan naja yau wato an naja'u da alhamza shine minal wa huwa alama kenan za mu sanya maka alama li takuna qissar ka kenan sai ta zamanto aya ga sauran mutane ina fata an fahimce ni mun ji wannan da kyau to fal yawma nunajjika bi badanika waɗansu malamai in ka diba cikin littafin eh, al-itqan fi ulumil qur'an ina fata an fahimce ni a mujalladi na biyu a shafi na 218 ina fata an fahimce ni shafi na 218 imamu suyuti ya kawo maganganu waɗanda an ka kawo a cikin wato irin waɗannan abubuwan da ake zance na eh, abin da ya shahi albadan in ka duba cikin inda an ka kawo tafsirul ma'ana a a mujalladi na ɗai a shafi na 391 a nan da ya kawo wannan magana sai waɗansu malamai sun ka ce albadnu nan ba jikin fir'auna ake nufi ba shafi na 391 sai sun ka ce albadanu ba jiki ake nufi ba to mi ake nufi da badan an gane ko sai sun ka ce akwai abin da ake nufi da albadan shine wato sulke falyawma nunajjika bi badnika sukuni an kai ma albadnu in an ka ce albadanu shine jiki in an ka ce albadnu shine mi sulke sai sun ka ce to kenan an tsedatar da fir'auna da sulken shi sai zaman to kenan kaga wagga qira'a ta nuna muna ba jikin fir'auna ake magana kan shi ba mun gane wannan amma dai ai fir'auna yana da jiki to mutawatira ta nuna an tsedatar da jikin fir'auna sannan kuma wancan shadda ta nuna mi an tsedatar da mi silken shi don a gane shi ne ya fita da kayan yaƙi sannan kuma wata ƙira'a ta ce wato ƙira'a ce shadda falyau manuna jika bi abdanika za mu tseratar da kai da abdan sai waɗansu ka ce to kai kajiya in ba mun ɗauki al'abdanu jiki jam'i ne na badanu ko ko al'abdanu sulke ta yi sulke guda ne ake sawa kaga wani sai ce kai ga ƙira'a ni wa ban ga yadda za a taujihinta ba a'a akwai yadda ake taujihinta in baka sani ba an gane ko abdanika duk gaba ta jiki sunanta jiki ban sani ko mun fahimta ba kenan sai an ka ce abdan ma'ana za mu tseratar da kai da sassan jikinka gaba daya in kuma mun ce bai abdanika da sulkenka masu yawa da ai tana yiwa a ce ai sulke guda ne ake sawa a'a akwai sulke na gaba akwai sulke na baya to shi kuma musanna jam'i shi na farawa da nawa ne da biyu shikenan in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma kadiba cikin mushaf na tawjihul qira'at al-ashr da kuma eh, tafsir na imam al-baydawi da kuma eh, tafsiri na al-bahr al-muhit da sauran littattafan tafsiri kaga yadda ake tawjihul qira'at al-mutawatira wa shadda dalibin ilimi ga ka horma tafsirin al-qur'ani haka kawai sakaga in ba haka nan ba sai ka je ka fada cikin matsala tau fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya ga waɗanda suke bayanka ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun a mujalladi na farko a shafi na 307 ya kawo yadda ake tasrifin a tab'a ta darul qalam an gane ko yadda ake tasrifin kalima ta aya ka riƙe sai ka ga yadda malaman sufu sun kai bayani kanta dan ka zamanto aya abin lura fir'auna ya zamanto mi abin lura muna ganewa to tunda an ce a fir'auna ana son ya zamanto abin lura saboda duk wanda ya aikata irin aiki na fir'auna ba zai tsira ba mun ji wannan da kyau to amma matsalar da take faruwa fal yawma nunajjika bi badalika li takuna liman khalfaka aya akwai wata mas'ala guda biyu ne a akwai amma guda ba za ta samu shiga ba guda ma fadin ta ɗaya zamu yi dole ga aya gobe in Allah so sai mun koma kanta tambaya akwai jikin fir'auna yanzu a ƙasar misra gawar fir'auna ana zuwa ganinta haka ne ko ba haka ba shin wai wannan gawar ita ce ko ba ita ba ce tambaya waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wannan gawar ba ita ce gawar fir'auna ba an gane ko sun ka ce gawar fir'auna ta riga ta lalace to amma abin tambaya an ka ce liman khalfaka aya ga wanda zai zo bayan ka sun ka ce a'a ana nufin khalfaka nan waɗanda zai zo bayan shi ma'ana waɗanda suka rayu bayan shi a zamanin shi irin su bani isra'ila daga nan gawa ta riga ta ƙare mun ji wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a'a wannan gawar ita ce ta fir'auna muna ganewa me ya dalili saboda tsare jiki ba zai lalace ba aikin wani ai an yi ma ashabul kafi wannan ko ba haka nan bane ha Allah subhanahu wataala ce wa taras shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وهم في فجوة منه to ni dai wallahu a'lam na fi cewa na fi tafiya cewa gawa ita ce gawar fir'auna don Allah yana da iko inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya aje ta to amma tambaya guda wata rana naji ana wani giriftu a cikin RFI an gane ko RFI Radio France International an gane ko RFI kaji suna ta RFI wai sai an kai tambaya inda suke ba da tambayoyi a izinin a yi tambaya wai shin ya an kai jikin toma sankara mun san toma sankara tsohon shugaban kasar burkina faso da aka kashe an je an tona kabarinsa amma sai an ka iske kasusuwan ba jikin ma ba iske ba cikin wannan akwatin amma kuma gagawar fir'auna a fili kuma bata lalace ba fiye da shekara dubu nawa wai sai an kaba wani specialist ya ce no jikin toma sankara ai ana ganin wai zurfin ya yi yawa babu inda iska yake zuwa sai jikin ya lalace yan yan yan yan yan yan yan shin haka kai ku bari muna ƙarya jikin toma sankara na farko dai manzo Allah sallallahu ya faɗa inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta ma ƙasa ta cikin annabawa sannan kuma wasu bayan Allah nagari ƙasa ba za ta ci namunsu ba haka ne ko ba haka ba to amma shi jikin fir'auna Allah ce zai maida shi aya kenan ba ku son ku yi imani da ƙur'ani ne shi yasa kuke kewaye kewaye jikin fir'auna abinda yasa bai lalace ba Allah ne yake son haka wanda kuma kaga jikin shi ya lalace haka Allah ya so fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya mas'ala guda biyu zan yi ishara zuwa gare su wagga aya sai an dan sake maimaita ta gobe idan Allah ya kai mu na rai an gane ko shine cewa a cikin littafin al-ahadithul mushkila al-warida fi tafsir al-qur'an al-karim ardun wa dirasa in ka duba wato a safha ta 560 zuwa safha ta 590 kusan safha 30 ne ya kawo bayani kan lokacin da ba a karɓar tuba domin an ce wa shuruɗu taubatu in ji mai lahallari annadamu kaga fir'auna yana dama ko bai yi ba yayi wanniyatu Allah ya uda fi ma baqiya alaihi fir'auna ba a sani ba kai bai da bai bai in Allah ya sake shi dawowa zai yi don Allah ya ce yan wuta wa ruddu la adu limanu an wa innahum lakadibuna ko fir'auna dan wuta ne to mu tai gaba na uku sannan ce mi wa an yaqla'a wa an yatruka al-ma'siya in kana shi bar sabo to fir'auna ya bari amma niyyar nan tashi ba ta gaskiya ce shi sa kaga Allah bai karbi imaninsa ba an gane ko to akwai lokutan da kuma ba a karɓar tuba shine in rana ta fito daga yamma ta faɗi ta faɗi gabas to ka diba cikin waɗannan kuma ba a karɓar tuban mutum in bi in ya ga mutuwa fir'auna ya ga mutuwa wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima mun ji wannan da kyau to kaga ka koma can cikin littafin kaga bayani mas'ala ta karshe wadda zan faɗa wajen shine kissar fir'auna da yace qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il daga safha ta 629 zuwa safha ta 637 a cikin littafin al ahadithul mushkila al warida fi tafsir al qur'an al karim ya kawo wata mas'ala wadda yan qur'aniyuna suna iya cewa ta yi musu daidai shine a ce qur'ani ya ce karo da hadisi to za mu zo gobe mu yi bayanin ta da an ka ce fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu isra'il ga hadisi na abdullahi ibn abbas radiyallahu an yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lamma aghraqa Allah fir'auna lokacin da Allah ya nutsar da fir'auna qala yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il fa qala jibril sai jibril yace ya muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falau ra'aitani da dai ka ganni wa ana akhudhu min halin intabih halin nan ina riko daga halin cako ake nuhi ba wancan na kaifal hal ba min halil bahri daga tabon teku fa adussuhu fi fihi ina sanya wannan tabon a cikin bakin fir'auna makhafata an tudrikahu rahma tsoron rahama Allah ta cin mishi ko ba haka nan bane to wanga hadisin malamai sai sun kace akwai iskali kusan ɗai-ɗai-ɗai har guda biyar annahu la yajuzu li jibril an yamna a fir'auna min at-tauba ai shi jibrilu bai dace ba ya hana fir'auna tuba bal yajibu alaihi an yu'inahu ala at-tauba mala'iku ai suna taimako da wajen da'a to ya an kai hakan ka sun kace annahu law mana'ahu min at-tauba lakana qad radiya bi baqa'ihi ala al-kufri kenan in jibrilu ya hana fir'auna tuba kenan ya yarda fir'auna ya tabbata akan kafirci annahu la yaliqu bi jalalillahi an ya'mura jibril bi an yamrahu min al-iman kuma Allah ba zai umurci jibril bai hana abin nan fir'auna imani tunda imani abin da Allah ne yake son ayi sun kace annal imana yasihhu bil qalbi ai imani yana yiwa da zuciya ka imani akhras kamar imanin kurma in kurma ya zo zai musulunta Allah ramma sai kace ce ashhadu an la ilaha illallah eh sai kace mai dai al-khamis nabiyar anna at-taubata ba'da mu'ayana ghairu nafi ali fir'auna to cewa kuma in mutun ya ga mutuwa ai tuba ne bai da amfani sun ka ce fahina idin la yabqa an gane ko li hadha alladhi nusiba ila jibril fa'ida kina ake shi bai da fa'ida tunda dama ai abin da so shi din dama wala sai tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an to kaji iskali guda biyar da anka ka karkashin wannan hadisi sauran bayani sai gobe Allah kai mu rai zan dan rufe da wata kissa lokacin da muna yara an ka ce lokacin da jibrilu ya taho fir'auna ya ce la ilaha sai jibrilu ya ɗibi laka cap a cikin baki cap sai ce laka abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh